أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد دعوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai taron albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad danjuma goji da ke wannan unguwa ta fantaminan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akhda'ul musallin musakwaran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai zagayewar mako irin wannan gini yau dai muna yin laraba daren alhamis ɗaya ga watan rabiul awwal watan uku a kalandar musulunci yau hijira na da shekara 1446 daidai da a hudu ga watan tara na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba mala yana mana magana game da kusakurai da ake samu a sallolin dare wanda muka bude wannan babin a makon da ya gabata kuma da yake an ɗan samu yanayi na hadiri jama'a da yawa ba su zuwa amma da mun yi karatu kuma ba za mu maimaita ba ko a gaskiya ne ba za mu maimaita ba ta zai dai ka bibi yan midiya su baka shi a waya ana ganewa mun yi kuskure ɗaya biyu uku a kusakure da ake samu fi salatin layi a yau za mu tashi kuskure mai namba ta hudu a shafin littafi na 136 kuskure mai namba da hudu wannan kuma shi ne darasinmu na 56 a littafin insha Allah maliki cewa alƙaulu istihbabi qira'ati juz'in fi kulli layla daga cikin abubuwan da suke bayuwa na kusakurai a cikin sallolin dare musamman sallar tarawihi ko tahajjudi a ce akwai wani juzi'i na musamman da kullum sai an karanta adadin wannan ku ana fahimta kamar a ce izu biyar biyar kullum sai an yi ko izu shida shida ko izu biyu ko izu goma goma a ce kawai an shar'anta wannan a masallacin dole sai an yi wannan to wannan a ta wannan hizbin ya zama dole sai an karanta to kuskure ne ana fahimtar wannan ba sallar bace babin qur'anin tartil bane kuskure a yanka a ce ko ana ha maza ha mata sai an yi zuci da kullum to wannan shine kuskure an fahimta da yawa kuma wannan iya iban wa'ansu daga cikin qur'a musamman da ramadan sai ga har abu ma iya ne mai zama wata gasa gasa ko gungwa da karfin tilawa ana ganewa ko abin da ya kama da wani idan ka biya mutane ko ka biye shi dan zaka yi aikin banza wallahi zaka dinga aiki kuma ka je lahira Allah ta'ala ka gaba komai aikin da ake samu lada gaba komai a ci ina tsammanin ko anan ko a wani gu daga cikin guraba da muke ta'limat na taɓa bada labarin wani bawan Allah mai kokarin sallar dare iya da kokari wajen sallar dare kuma iya bin qur'ani a jere ne yake Allah ya hafizin qur'ani duk inda ya ɗauka to in ya zo gobe ɗorawa zai in ya zo gobe ɗorawa har ya gama haka yake ta yi ta wata rana ya tashi ya wannan sallah sai ya ji makocinsa ya tashi ya ji motsin makocinsa haka gida to da ya ji motsin makocinsa sai ya ɗan canja murya sai shi ɗan ya gama ziyara ya ɗan canja murya domin makocin ya jiyo shi ana fahimta iya fara karatun sai ya fahimci cewa shi ɗan zai kai shi wata mahalaka ba sai niyarsa ta sake dawa sai gyara niyarsa to da ya gama ya kwanta yana bacci sai mafarki iyama ta tsaya an je duk masu yawan karanta alkurani zai ana ba su sakamakonsu da ya je aka ba shi sakamakonsa na sauƙoƙin da ya na kurani sai ga ɗaya saukar akwai gibi ba da cika ba sai yake tambayar masu ba da sakamakon cewa a ya ga sauƙa kaza sauƙa ta cika amma ya ga wata da gibi ba da cika ba a cikin sauƙoƙinsa ne me ya faru ya suke ce akwai lokacin da ka tashi da dare kana sallah sai ka je makocinka ya tashi ka canja murya to dan wannan canja murya da kai na ka kwashe Allah baya su amma imjan nan Allah baya su yasa aka kwashe ka ta zama mai gibi ce wannan sauka don ka dauko mahaddatan mu yanzu da wannan lokaci da azumin nan sai ga abubuwan da ba a sha komai gaskiya akwai abubuwa da yawa da ake wanda har amma mutane suna ganin kamar wata gasa-gasa ce ko abu ne wanda ake da su an nuna gwaninta ko ta ƙwarewa wanda kuma ba inda zai kai ka illa faɗawa ga halaka kuma daga cikin abin da ke haddasa wannan akwai bin cewa sai an izu kaza dole din iya sa irin wannan abin ya faru ana fahimta to saboda ka sai a kiyaye kwamitin masallaci da sauran limamai a yi tahajjudi a yi tarawihi amma ba dole bane a kallafawa kai sai an sauka a bi abin tartil a tsare inda mahaddata ba laifi bane ne amma a ce dole ya an sauka wannan shi ne kuskure ɗin ana fahimtar wannan sai malik ya cewa ishtahara lada kathirun minan nasi man istihbabu qira'ati juz'in fi kulli layla daga cikin mutane ya shahara da yawa in ji malam wajen soyantar da a karanta wani juz'i na qur'ani a kowane dare yusalla fihi at-tarawih wanda ake sallar tarawih da shi wa hadha al-istihbab la dalila alai wannan cewa a yanka qur'ani ko izu shida shida ko izu biyar biyar din a ce kullun sai an yi wannan sai wani ce wannan babu dalili akan wannan walaysa fil qira'ati walaysa fil qira'a fi qiyam ramadan shay masnun babu wani abu wanda wai sunna ne a haka a cikin ramadan din ba wani abu ba wani dalili da aka ce gashi dole sai kun bi qur'ani a jere izu shi da shi da ko biyar biyar har a ji ga sauka kullun sai an yi wannan to malaci ba wani madogara a sunnanci a haka an ba da sahaba annahum kanu yaqumuna bil mi'atay ba ma wani abu daga sahabbai da ya tabbata cewa suna karanta aya 100 su yi wa kansu iyaka aya 100 za a karanta kullun to ba wani asar da zaka samu gaba da wani suna yin tahajjudi suna yin qiyamul layli amma ba za su iya ba wa kansu wani yawan ayoyi ba ko yawan izu da za a ce dole sai an karanta أما يمجانا فعن السعيد بن يزيد رضي الله عنه دقى سعيد بن يزيد الله يقاري دادش قال يكي شوا أمر عمر أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب يا عمر تدى ودنن صحابي غدا بيو وبي بن كعب da tamima tamim addari tamim bin aus gina addari an yi kuma linnasu bi ihi da ashir raka a lokacin iya khalifa sai ya nada su zama limaman tarawi da ubay bin ka'ab da tamim bin aus ad-dari sune limamai na tarawi a garin madina a lokacin da umar dan khattab yake khalifanci ana ganewa kuma shi ubay bin ka'ab din nan tun lokacin manzon Allah iya cikin qurra iya cikin mahaddatin alqur'ani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin gwaraza mahadata alkur'ani akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ubayyu yace na amir rasul Allah ya ce ka karanta mun suratul bayyina suratul lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab Allah ne shi ka karanta min wannan sai ubayyu yace sammani Allah ya rasulullah yanzu Allah ya kama sunana yace kwarai da gaske Allah ya kama sunanka ko sai kama kuka sai kama kuka yanzu Allah maɗaukakin sarki ya kama suna na yarsu da ya kama sunan ka ce karanta masu tulbayyana ya ci in yi tuna wannan in ma iya da wata damuwa sai ji gaba ta wuce domin Allah maɗaukakin sarki ya kama sunansa ya ce karanta masu alƙur'ani ana fahimta to ya naɗa shi da shi da tamim addari su zama to limamai na tarawih a garin madina kuma suna yi wa mutane raka'a goma sha ɗaya ana ganewa raka'a goma sha ɗaya shine abin da ya tabbata tun daga manzon Allah har zuwa sahabbai wannan kulafa a rashidin din قال وكان القارئ يقرا بالمئتين shi rawin hadisin yake cewa sa'id bin zaid ko kuma bin yazid yake cewa wanda daga cikin makarantar sai ta sai karanta aya 100 hatta kunna mi'atan ko yawa mi'atain sai ɗaya daga cikin ƙura sai karanta aya ɗari biyu ma hatta kunna na atamidu ala al'asa min dul qiyam har ma wata ran sai mu dan dogara da sanda domin tsayin tsawon tsayuwar da ake ana ganewa he mutum ya dan jingina da sandarsa ko ya dan jingina da wata dirka ta masallaci domin tsayuwar ta yi yawa wa ma kunna nan sarif illa fi buzugil fajr ba ma kammala wannan salat tarawih sai mu koma gida sai dab da alfijir zai keto ana ganewa sai dab da ketowar alfijir wa kanu la yansrifuna illa qalil ila qubayl al-fajr ba ma juya mu tafi gida sai dab da ketowar alfijir fa yasta'jiluna al-khudam bit-ta'am sai masu hidima suna gaggawa tafiya gida domin su yi abincin sahu makhafa an yattali'a mutso domin tsoron kada alfijir ya keto musu ana fahimta kaga ana jan sallar ta kai dab da ke towon alfijir wanda kuma hakan akwai hikimar shi hikimar shi ne wanda in bata kai wannan lokacin ba akwai yiwuwar ka ce zaka dan kwanta bacci idan ka ta kwanta bacci kuma zaka makara ba zaka yi sallar asuba amma an tace dab da ke towon alfijir aka yi sahur aka yi sallar asuba in ya so in ka da saka kwanciyar bacci ke ana fahimta wasu malaman sun ce wani hini hikima din amma aka bar ka ban awa daya ko abin da ya kama da haka kafin asuba to bacci zai dame ka kana dan kishin gidaya kuma akwai yiwuwar sai dai ka ji yara sun fara tashi sun fara abin nan sallah asuba har an yi ta wuce wa kanu yaqumuna bi suratul baqara fi samanin raka'at sun kasance suna raba baqara a takwas hisi raka'a takwas da suratul baqara suratul baqara tana da ayoyi 200 ko da 80 da wani abu mi'atani a wa 60 wa 80 aya ko a ruwayar rose kenan ra'ayoyi 286 ko abin da ya kama da to sai su raba ta takwas a rako'i takwas sai su karanta suratul baqara gaba daya ana fahimta fa iza qara'a biha fi isnatay 10 raka'a adada zalika takafifan adda zalika takafifan idan har sun karanta baqara a rako'i guda 12 to a ranar sai su kirga cewa kai yau sallar ta yi sauki ba a tsananta tsayuwar ba ana ganewa ka yau sallar ba ta yi tsawo da yawa ba an ɗan sauƙaƙa ƙala ibn ƙudama malam ibn ƙudama yake cewa ƙala ahmad imamu ahmad ya ce ya karau bil kawun fi shayin ramadan ma yi kafifu ala nasi wala ya shi ƙalai imamu ahmad daga cikin fatawarsa ya ce ku limamai ku dinga karanta wa mutane a ramadan abubuwan da zai sauƙaƙa musu tsayuwa sosai kar ku matsa musu da yawa wala su fi layali alƙisa musamman ma a darare wanda suke takaitattu ne ai shine layali sai kamar diraren sanyi kamar ramadan ana yin sa a cikin sanyi to sai a ce a dan takaita sallar ko ana yin sa a cikin yanayin bazara ko lokacin da dare dai bashi da tsawo ana fahimta wani lokacin zaka da sanyi ne dare yake da tsayi wani lokacin zaka kuma da zafi ne dare bashi da tsayi to musamman ma a lokacin da dare bashi da tsayi awoyin dare ba su da yawa to sai a malin imamu ahmad yake biya wa malimamai shawara to a daidai lokacin su dinga ɗan takaitawa mutane kada su ja su da yawa wannan shine a kuskure mai namba ta hudu ana ganewa ma'ana abinda malik yake su yi nusar da mu a cikin wannan gaba shine tarawihi ko tahajjudi abu ne na sunna sunna ce tabbatacciya manzon Allah yayi amma shi bai yi dura ramadan din ba bai jami'in da dura ramadan ba ya yi kwana ɗaya biyu uku sai ki fitowa har sahabai suke ta jira bai fito ba hewa da aka kwana biyu suke tambaye su ya rasu ka fara mana ta tarawihi amma kuma daga kwana uku sai ma ga ka daina fitowa sai ce ina jin tsoron kan da ci gaba da fitowa kuma ɗora muku ta zama dole ne mun na ci gaba da fitowa ubangiji ya ce ta zama dole shi kenan ta zama doka kowa su yayi to shi yasa ban fito ba na tsaya amma umar ɗan katsab da ya zo kuma ya tabbatar da wannan sunna har ma yana limamai duk ramadan din ana yin tarawih ana fahimta saboda ka yin jami'in tarawih ko tahajjudi sunna ne sai dai ko kuma an kun yi abin da zai bace sunnar ko kun shigo da wasu bidiyoyi amma asalin sallar a jami'i sunna ce ba wanda zai bude baki ya ce hakan ba sunna bane ba shi da dalili manzon Allah yayi kuma Umar yayi kuma Umar iya cikin authority a cikin musulunci alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin iya cikin kalibobin da manzo Allah ya ba su dama su shar'anta ba addini ana fahimta wannan shine amma za ga wani suna ta sukan tarawih da tahajjudi maimakon a soke ta din ni ina ganin kusakuran da ake samu a cikin su za a yi magana a daina amma asalin sallar a jami'i ba wanda ya sai soke ta ilimi sai dai son zuciya ana fahimta manzon Allah ya yi kwana ɗaya biyu uku ya zauna sai suke tambaye sa manzon Allah ya baka fitowa yanzu sai ce ina tsoron kan na ci gaba da fitowa a ce kuma ta zama dole akan ana fahimta kaga bai ce ai ba daidai bane bai ce ai ba sunna bace bai ce an hana ne ba sai ce dalili na wannan shi amma ku za ku ci gaba da kayan ku ci gaba da kayan da Umar dan Khattab yazo ya tabbatar da wannan duk Ramadan Umar dan Khattab yake sanya limamai suke tarawih suke yin tahajjudi ana fahimta amma wa'ansu dan ko suna ganin dole sai sun saba ne dake wannan bala'i na saba ne ko dai ka kirkiro shi da kanka dan ka sha bamban da dan uwanka musulmi wanda shine bala'i wallahi dole wai sai ka bambanta da dan uwanka kuma musulmi ahlus sunna wannan wace irin masifa ce dole wai sai ka samu wani abin da ka makalo din rauninsa wai kai sai ka sa kai ka bambanta da ɗan'uwanka don ba ƙungiyar ku ba don ba shugabannin ku ba wannan bala'i ne wallahi ba ƙaramar musiba ba ce kuma iyaye malamai jagorori wajibi ku faɗa mutane amanar gaskiya duk abin da ya tabbata ga wannan ya tabbata ga wannan ya tabbata to wanda ya fi inganci dole a dawa ɗauke shi magabata suna cewa alhaku a haku an yutaba ita gaskiya ita ce ta fi cancanta abi ko daga ina take kawai daga ina gaskiya ta zo ita ce ta fi cancanta abita musulunci ba addinin kowa ba ne addinin Allah ne ya aiko manzan Allah duk wanda yake da'awa a kansa da'awar manzan Allah yake jaddadawa ba sabon abu zo da shi ba amma sai ga wani wai ya fake da hujja mai rauni mai rauni dahida amma wai dan ya bambanta da uwansa ne kawai dan a ce su yan kaza ne su yan kaza ne wanda iya cikin babban kalubale a cikin addinin musulunci ba kana ganin abu ya inganta ya tabbata ba wata maskira amma ba za ka yi ba don ka ga shugabannin akwai 'yan ƙungiyar ka ba sai wannan kuma wallahi ba dalili ba ne in ka ce gaban Allah wannan ba zai zama dalili a kuma Allah bai aiko ma malamin ka ba bai aiko ma shugaban ƙungiyar ka ba manzon Allah ya aiko ma kuma binsa shine tsira kuma shine samun aljanna Allah ya samu dace sai malik ya cewa kuskure na gaba ka ba'uhum fi salatu duha kusakurai da wa'ansu daga yawa daga cikin masallatan suke samu wajen sallan walha ana ganewa malike cewa a kafiru minal musallin yatrukuna hadhihi salah tajahulan bi qadriha wa an san yawa daga cikin masallata ba sa yin sallan wala domin sun jahilci girmanta da matsayin tagun Allah kuma yanzu mu faɗa wa kanmu gaskiya a ce duk mutanen da suke masallacin nan tsakani ga Allah waye sallan wala a yau to kaga na san ba za a rasa ba kam amma kaɗan ne magana gaskiya adadin da za a ce sun yi sallan wala'a kaɗan ne ma'ana wanda ba su yi mazun biyawa wannan gaskiya kenan kowa ya faɗa wa kansa gaskiya to yin sallan wala'a sunna ce mai karfi kuma tana da falala sosai manzon Allah ya yi kuma ya yi umarni a yi daga cikin fallon da mamala ya kawo ato daga nan maliki ta bal inna minhum man la ya'rifu ma hiya wa salatu duha daga cikin ma mutane ayi akwai wanda bai ma san me sallan wala'a ba bai ma san da ba wa salatu duha laha faddun azim sai mali ce sallan walha nan fa da ake magana akan tana da farla mai girman gaske fa an abi zar abi zar al-ghifari Allah ya kare da shi wannan sahabi wannan sahabi kuma shine ya jawa kabila su gafara ma gaba daya aka gafarta musu kaga wannan shine dan kwarin irin albarka kenan wani abun alkhairi yayi sai Allah yayi wa manzo Allah wahayi wannan ya jawa duk kabila su Allah ya gafarta musu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sahabai da tsarkin zuciya suke ba wallahi wata bajin ta yi wa musulunci kuma shi wannan abu ɗin shi ne wanda baya kwana da kudi agwaz in ya gama cefanansa na yau wallahi duk abin da ya ragu ba da shi yake ya ce allah kai mu gobe in goben mata yalla zai ba mu wallahi haka yake yi baya kwana da kudi ya ce ubangijin da ya bani yau ne wannan ce bana gobe ma iya nan baya bacci zai bani saboda ga ran abin da ya saura wanda ba su da higa idan ku je kuma ku je kwana bai da kokko haka yake yi kuma kaga hadisin manzon Allah ya tabbata cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqan la razaqakum kama yazaq kama yarzuqu tayyib ma yake kike da za ku dogara ga Allah matukar dogaro ba shakka ba ku kwanto to Allah zai muku arziki kamar da yake wa tsuntsu arziki kamar mutum zai tambaya to wani arziki Allah ya wa tsuntsu sai manzo Allah ki ta tagadu ki kimasan wa taduhu bidana tsuntsu zai waye gari ba komai a cikinsa amma kafin yamma yayi kutu ya cika cikinsa kuma kullum haka yake rayuwa ba shi da suto ba shi da kasuwa ba shi da akawun na banki ba shi da komai ba shi da rumbu ba shi da ma'ajiya haka in garin Allah ya waye zai tashi ya kuma zai samu da yamma yayi kutu har ma yayi yayansa wannan shine maganin duniya wallahi malam dai wannan shine dalilin da yasa za a ga an karanta ma tarihin sahabi zaka ji wallahi kamar ba mutum shi duniya ce ba a gabansa ba me a gabansa lahira kawai amma yanzu matsalar mu duniya ce a gaban duk wannan babun da ake ciki da tsadar rayuwar nan wallahi ba ta kai kwatan kwatan kwatan lokacin sabai ba wallahi tallahi ba ta kai ba har yanzu nan fa har yanzu nan duk da wannan bala'in da ake na babu babu da talauci akwai gunda za ka yi babaka an watsa da abinci a bola har wannan bala'in da ake musamman kai wajen jari din na wajen can wajejen za a irin wannan drum din da ake zuba jaran kalin ka ga abinci ci amma a lokacin sahabbai akwai sahabin da yake suma don yunwa bai da abinci da zai ko lokacin da Abu Hurairah yake cewa sai da daura dutse a cikin sa dan ƙara nauyi amma ba komai a cikin shi babu hasali ma gidan shugaban halittar an taba aikawa yayi bako a dan nemo abin da za a biya bako aka ce babu matansa tara iyayen mumine kowace da aka je ɗakinta ko kunu a kofi a biya ba ko wallahi ba samu ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na Aisha ta ce sai mu ga wata daga farkonsa zuwa ƙarshensa ba dora tukunya a gidan nan ba a dora tukunya aka muru sai a yi wata a gidan manzon Allah sahabin yake tambaye ta kuma da me kuke rayuwa me kuke ci ke take ce na ishu alal aswadai muna rayuwa kan bakakin abu guda biyu muna shan ruwa da dabino ko shi da abinci an an samu dabino daya biyu an ci a sha ruwa shikenan kuma babanta fa muloliya ne sai na abubakar amma ba ta taba zuwa gidan ta ce gidan miji na ba abinci ba ta taba yi ba haka suka zauna in wadatar ta samu a ci a yi sadaka akwai lokacin da manzo Allah ya sa aka yanka rawa kuma ɗari aka bayar sadaka kuma akwai lokacin da zai kwana babu dama shi yasa ke ce Allahumma ji'al rizq Muhammadu ahli baiti kafafa ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi Muhammadu da iyalansa ya Allah ka sa arziki ne na biyan bukata ba arziki bane na tarawa manzon Allah da kansa yake wannan addu'a ya Allah ka sa arziki na na biyan bukata ne ana fahimta yanzu ke zaka roki Allah wannan ka ce Allah ka sa arziki na amma ga gaskiya kenan saboda ka wannan shine irin yanda sahabbai suka rayu nan akwai abin sha'awa a rayuwarsu akwai sahabin da ya zo ga aure manzan Allah ya ba shi aure ba shi da sanadi ya zagaya manzan Allah ce kaje ka nemo dai dan abin da zaka bata sadaki ya rasa wallahi tallahi ya rasa abin da zai bayar mana sadaki kuma abin sha'awa a lokacin bai je gidan wani mai kuɗi daga sahabbai ya ce ta bige ya fita neman aikin karfi ya ko wani kodago yayi a bashi bai bai samu ba haka ya dawo iya ganin auren ya ce wallahi manzan Allah nayi nayi ban samu ba sai ce to ka haddace wani ba qur'ani ce na haddace sai ce to kaje na aura ma ita bisa irin abin da ka haddace na qur'ani ita ma matar kuma take ta murna take ce duk duniya ba wanda ya samu sadaki mai darajar nata ko da akwai a ita qur'ani ne sadakin ta to wannan shine rayuwar sahabbai Abu Zar din duk da wannan wata rana ce manzo Allah da Allah manzo Allah ni ma yana so a dan bani shugabanci muna dan nada ni dan wani abu haka ni ma sai manzo Allah ya buga kafada sai ya ce ya Abu Zar ya ce na'am ya Rasul innaka la da'if kana da rauni wa inna hala amana kuma abin da kake nema a baka amana ce shugabanci amana ne yace idan shugabanci tana kasancewa na dama da hasara ranar alkiyama sai wanda ya karbe ta da haƙƙinta kuma ya sauke ta da haƙƙinta ku duba fa wannan mutumin da baya kwana da kuɗi amma manzo Allah yake tsoratar da shugabanci yace karka yi akwai matsala ana gane da kyau to shi ne ya jawo al'ummarsa gaba ɗaya Allah ya musu gafara yi abu zarin gifari Allah ya kare da shi ƙawalar rasulullah kaga wannan in ya tsaya zaɓe ai zai ci a kuma haka ba ne Allah ya mai kamfen da kansa shi kaɗai ya jawo mutanensa gafara waye ba zai zaɓe shi ba me kake nema a duniyan amma shi ba wannan bace kuma a gabansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama manzan Allah ya ce ɗan adam zai waye gari sulama shi ne almufasi gaɓo gaɓai zaka waye gari kowace gaba ta jikinka sulama min ahadikum sadaka kowace gaba ta jikinka tana buƙatar kai mar sadaka kullum ana fahimta kowace gaba kuma an ci kana da gaba wajen 360 a cikinka kowace gaba tana buƙatar kai mata sadaka a kullum fa kullu tasbiha sadaka sai manzo ce dukkan cewa subhanallah sadaka ne wa kullu tahmida sadaka manzo ce kowace cewa alhamdulillah sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka dukkan fadin la ilaha illallah sadaka ne wa kullu takbiratin sadaka dukkan cewa Allahu akbar sadaka ne wa amru bil ma'rufi sadaka umarni da kyakkyawa sadaka ne wa nahyi anil munkar sadaqa hani da mummuna sadaka ne ana fahimta amma sai manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam wa yajzi'u min zalika rak'ata yarka'uhuma min ad-duha duk wannan gabobin naha guda 360 abinda zai isar ma kai musu sadaka dukansu to kai sallah biyu ta walaha ta gabatar da wannan idan kai walhara ka biyu to kamar kowace gaba ta jikin ka yi mata sadaka wannan wannan ba karamar farla bace farla ce mai girman gaske ana fahimta wa an buraida daga sahabi buraida anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yace fil insani sittuna wa sala'u wa salasu mi'a mafsal manzon Allah yace kowane dan adam akwai gabbai guda 360 a jikinsa gabobi 360 ana gane ko alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsalin minha sadaqa kowace gaba ta cancanci akwai buƙatar kai mata sadaka a kullum kowace gaba tana da haƙin kai mata sadaka a kullum qalu faman alladhi yatiqu zalika ya rasulullah sahabbai ka san ba su da dukiya da yawa ce manzo Allah wa zai iya wannan kuma a ce sadaka har sau 360 wa zai iya wannan a cikin ya rasulullah gahi babu qala sai manzon Allah ya ce anna khama ai albusku fil masjidi daf bi dafniha kaga wata kazanta cikin masallaci ka binne ta ko ka goge ta ko ka kawar da ita to shi ma sadaka ne ana fahimta faman yawa aw shay'in a yanhihi anit tariq ko wani abu mai cutarwa ka gusar da shi daga kan hanya shi ma sadaka ne fa in lam yakdir in baka da ikon share masallaci kuka gusar mai da kazanta baka da ikon kawar da wata cuta kan hanya sai mazan Allah ke cewa faraka'ata at-tuha tujzu an kai raka'a biyu ta sallan walha ta wadata da kai da wannan gaba kuma akwai wani hadisi da nake duba shi da nake ganin cewa mazan Allah ya ce ya ga wani mutum iya ta yawo aljanna ya taba wa'u min haisu yasha iya ta yawo kusan aljanna kowa da helicopter a gidansa ana ganewa kowa in ka dama in kana so ka je aljanna mai nan ba ta kaza gidan wani abokin ka za ka iya hawa helicopter ga kadai kuma jirgin sama shine gadon ka na kwanciya ba dan aljanna ji dadin sama ba karin kudin mai a haka ne mana wallahi ba karin kudin mai aljanna babu iya kan gadansa in ya ga dama kawai a zuciyarsa in ya ji ya so ya ga wani ko sai gadon ya tashi da shi sai je gidan wanda yake son gani sai ya sauka gida kamar dai yanzu kai wa abokin ka ko dan uwanka ziyara wallahi na zo ma ziyara ne domin mu kai samu zumunci to aljanna ma nawa kuma kun san wani dadi a aljanna idan kana jin labarin wani sahabi ko wani annabi zaka iya tafiya gidansa kace yau gidan annabi Musa zan tafi eh fitirin ga fiu sai kai ka zo wata ran kace yau ai gidan annabi Ibrahim zan tafi kai ka tafi ka ce ka yau zan je labarin fir'auna abun annabi musa zan ce annabi musa yau kai da fir'auna kuwa wala sai ka tafi ka ji labari wata ranka ce zan tafi gidan annabi lut alaihi salam na ji yawan da gwagwarmaya da mutanen sa mutanen banzan nan da qur'ani ya faɗa mani da aka halakar da su zan je in tambaye annabi yayi da su sai ka tafi ka je ka same shi mun ga wannan ni'imar a duniya babu ita duk kuɗinka duk shugabancinka baka da wannan ni'imar a duniya amma dan aljanna iya da wannan ni'imar kuma wani daɗi a aljanna fir'aunan da ƙur'ani ya bamu labari da su abu jahil din nan idan kana so ka gansu to akwai sikirim a gidan kowa aljanna sai kawai sikirim din ya buɗe ma kana gidanka kana ganin sa wuta na musu azab har ma kuma ka musu magana ka ce fir'auna ya ce na'am dama kai ne ce wallahi ne sosai kuwa abu jahal ce na'am ni ne kai ne kai wa manzon Allah kaza kaza ni ne gashi kuma ga abin da yake ciki dan aljanna iya da wannan dama duk abin da kake so a aljanna Allah ce lahum fiha ma yasha'u da abin da kake so a aljanna da akwai sai Allah ce kuma waladaina mazid akwai ƙari abin ma da baka sani ba duk abin da kake so akwai shi sannan kuma da ƙari ga dan aljanna ya ji dadin sa Allah ka ba mu aljanna Allah Allah ka ba mu aljanna Allah ka sa aljanna ce mu kuma sai manzon Allah ke cewa raka'a bi ta walaha ta isar ma wannan duka ta isar maka wannan to kaga ashe shi wannan wanda aka ganye aljanna iya yawo dinnan sai manzo Allah ke cewa dalilin ganin sa aljanna iya yawo wata bishiya ce take cutar da mutane a hanya ya sare ta ya kaule ita daga hanya to wannan aikin ne sai Allah ya karba har ya bashi aljanna a kansa yasa laraba suke cewa la taqiranna min al-ma'ruf in dai aiki ne shari'a ta ce ai karkare da shi karkare da shi muna jin hadisi muna yawan karantawa ko malamai suna karantawa akwai matar da karuwa ce mai aikata fasadi da fasikanci tana yawo haka sai kishirwa ta kama ta ta rasa ruwa dama ba a gari bane ta fita haka a jeji sai ta ga wata rijiya ta je rijiyar kuma ta rasa gugan da za ta yi ruwan ta sha sai ta yi dabara da takalminta da gyalanta da waye ta daura ta jawo ruwan ta sha tana shan ruwan sai ta ga wani kare a kwanci a gefen rijiyar iya ta lallage iya ta fito da harshensa da alama da shi ma ruwan yake so sha ta shiga ga wannan karan bawa maki abin da na ji shi ma yake ji sai ta koma ta jawo ruwan a takalmin ta ita bawa karan ya sha sai maza Allah ke bada labarin Allah ya gafarta mata kare ta shayarwa tana karuwanci bata ce ta tuwo ba sai Allah ya ce na yabe mata kuma aljanna Allah zai bata yasa karkare na aikin alkhairi duk inda ka ji ana aikin alkhairi ko da shawara ka kai gudunmawar ruwa in bayarwa ake abinda Allah ya hore ma baya in zuwa ake dan a karfafe kun kaje in wani abu ake kaiwa kai baka san wani aiki a rayuwarka Allah zai karba maka karkare na aikin alkhairi haka nan karkare na aikin zunubi baka san zunubin da zaka yi Allah ya fishi da kai ba da aikin alkhairi da aikin zunubi ba a rena su ko ne ka iyayin ka baka san wanda Allah zai karba maka ba ana fahimta sai malik ya ce wa qala an-nawawi imamun nawawi ya ce wa fihi dalilun ala azumi faddu duha a wannan hadisai da makaranta akwai falala ta sallar duha da na tabbata a cikinsu wa kabir mawqi'uha da kuma girman matsayinta wa annaha tasihu rak'atayn kuma ta halatta kai raka'a biyu an gane ko ta halatta kai raka'a biyu zaka kai sallama ka kai da biyu ga halatta dama an ce daga biyu ake farawa amma kuma ƙarshen ta shine raka'a takwas kar ka yi sama da takwas in wal haji ka yi biyu ka yi hudu duk ya halatta ka yi shida ya halatta ka yi takwas ya halatta ana ganewa amma kar ka yi sama da takwas in dai wal hadin ci qala shaukani imam shaukani yace wal hadithani wadannan hadisai guda biyu da muka karanta yadillani ala azami fadli duha akwai nuni a cikinsu wajen falala da girman sallan wala'a wa kabir mawqi'aha wa ta'kid mashru'iyyatiha da girman matsayinta da kuma yadda aka karfafa shari'a ta karfafa yinta wa an rak'ataiha tajziyani ala ala 360 sadaqa raka'a bi ta wala'a ta isar ma kai sadaka har sau 360 wa ma kana zalika fahuwa hakikun bilmawazaba wal mudawama to wannan ya kamata a ce mutum ya tabbatu aka kuma yana yi bidina an fahimta har in dai ka fahimci wannan to ya kamata ka tabbatar da cewa kana yin ta ka tawwaba ba kare yin ta domin irin wannan falalar da manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma ita wal hannan ba dole sai a gida ba a kasuwar ka ba za ka yi a gona ma za ka yi a shagon ka ma za ka yi alwala za ka yi kawai gida maka fito da alwalanka kana zuwa karfe tara ta yi to lokacin wala ya yi kana zuwa kana buɗewa kafin kowa ya zo ira ka a biyu ka takaita su kawai ka ci gaba da kasuwarka ka yi wannan in ma lokacin ya same ka a gida ne to ka yi ta a gida in ka yi samako ne ka fita lokacin ya same ka a hanya ka tsaya ka yi wannan shine in ka ɗaurawa kanka ba wani aiki ba ne cikin minti goma bakwai zuwa goma ka gama ka yi alwala ka yi raka'a biyu masu kyau lafiyayyu ka yi sallama ka ci gaba da harkokinka ana fahimtar wannan to wannan shine abin da muka bata su aqta'uhum fi salatil istisqa kusakurai da ake samu game da sallar roƙon ruwa shine istisqa din a sakaya ko sukuya shine shayarwa din aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram amma an ce istisqa sai kalmar ta samu ƙari akwai alif akwai lam akwai sin akwai ta dole hurufu ziyada ne dama daga cikin hurufu ziyada akwai alif lam sin ta suna cikin hurufu ziyada kamar istighfari ne gafara shine asalin kalmar kuma kace min istighfar in ka ji wannan to akwai dalab a ciki duk inda ka ji kalma mata kai da alif da sin da ta akwai dalab dalab kuma shine nema gafara shine gafara amma in ka ce astaghfirullah kamar kana cewa Allah ya min gafara an gane ko kamar sikaya ko sukuya shi ne shayarwar aka ce istisqa to ana neman Allah ya shayar da ruwan ana fahimtar wannan to shi ne istisqa wa istisqa Musa li qaumihi an gane ko fa qul nadrib bi asaka al-hajar fanfajir min husnata asharata ayin kada alima kullu unasin mashraba kulu washrabu min rizqillahi wala ta'asu fil ardi mufsidin annabi Musa ya nemi shayar da ruwa daga Allah an fahimta to sai malai yake cewa kusakuran da da yawa daga cikin musulmai suke samu game da wannan yaqdiu kathirun minan nasi indama yatrukuna salatul istisqa inda alhaja ilaiha da yawa ma suna barin sallar ma roƙon ruwan ma lokacin da ake da bukata ma ba sai ma banda yanzu alhamdulillah kungiyoyin addini suna ta kira ayi in an ga ba ruwan ko an ga Allah ya hana ruwan a dinga fama aje amma abin mamaki in gaje sai ga mutanen ba su yau masallacin da mutane dubbai suke taruwa a yi juma'a ko wani abu sai ga takkiyar za a kai mutane talatin ko arba'in kuma shi ma ran farko ne aka ce za a yi kamar sati wata ma mutum goma za ka samu ana fahimta yi na abin da matsalar mu kenan ba ma iya jurewa da aiki daga an dan fara kwana ɗaya biyu an yi na marmari zai ne mutane kuma karasa to iya daga cikin kuskure babba a ƙauracewa yin sallar roƙon ruwa a lokacin da ake da buƙata wala ya tadarra'una biha ila Allah mutane da yawa ba sa kaskantar da kansu da sallar roƙon ruwa a gun Allah lokacin da suke buƙatar ruwa din wa qad sabbata anhu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko fi'ilu zalika da kansa ya aikata sallar roƙon ruwa yayi da kansa sallallahu alaihi wasallam fa an abdullah bin zayd daga abdullah bin zayd sahabi ne Allah ya kare da shi yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastasqi manzan Allah ya fita domin neman shayarwa a gun Allah a gane ko fatawajjaha ila alqibla manzan Allah sai ya fuskanci alqibla ya da'u iya addu'a wa yuhawwilu rida'a manzan Allah sai juye mai yafinsa sai juye cikin ya dawo gaba bayan ya kuma cikin domin nuna kaskantuwa da kuma rauninka a gaban Allah kenan wa sallara ka'atayn manzan Allah ya sallara ka'atayn jahara fihi ma bil qira'a sai bayyana karatu cikin sallolin sallar ruwa wa annabi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ya kare da shi wa da Allah manzala sai ruki Allah wa hawwala wajhu nahwa al qibla manzala sai fiskan fiskarsa yake kallon al qibla rafi'an yadayhi iya mai daga hannayensa summa qallaba rida'ahu sai ya juya mayafinsa faj'ala al-ayman ala al-aysar bangaren dama sai mai da shi hagu wal aysar ala al-ayman bangaren dama kuma mai da shi hagu hagu mai da shi dama na bai zo ba na yi tsallake kun san ƙara kuɗin mai ba yawa kharajan haka ne ko wa sallara ka'ataini jahara fihi ma bil qira'a ko wa an abi hurairah ko radiyallahu anhu ƙala karaja nabiyillah haka ne annabin Allah ya fita sallallahu alaihi wasallam yauman a wata rana yastasqi ya fita domin neman shayarwar ruwa daga Allah wa sallabina rak'atayn bila azani wala iqama yau haka ne ko sai manzon Allah ya mana sallar raka'a bi ba tare da kiran sallah ko iqama ba haka kuma dukkan nafila take in kaga an yi wa sallar kiran sallah da iqama to farilla ce din nafilar duniya haka take ba a mata kiran sallah ba a mata iqama summa katabna sannan manzo Allah sai mana kutuba wada Allah bayan yayi kudu ba kuma ya roki Allah wa hawala wajahu nahwa al-qibla sai fiskantar da fiskarsa iyakalan al-qibla rafi'an yadayhi iya mai daga hannayensa sun makallaba rida'ahu sannan ya juya mayafinsa faj'ala al-ayman al-aisa ya mai da bangaren dama hagu wala aisar alal ayman bangaren hagu kuma ya mai da shi dama an fahimci wannan wa an ibn abbas ne radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallama listisqa manzon Allah ya fita domin neman shayarwa shayar da ruwa daga Allah ya fita neman Allah ya kawo ruwa mutadallilan mutawaddi'an an gane ko mutakhashshi'an mutadarri'an karka fassara mutazalilan da kaskanci zalil a larabci ne abu mara daraja kaskantacce dai da cewa gaban Allah ne ba za a siffanta wannan sufa ga manzon Allah an gane ko sai dai ya fita a yanayin tausayi zaka iya fassara shi da haka kuma dama duk lokacin da ka zaka roki Allah na so ka marireci Allah ba a masa arrogance ba a nuna girman kai akan Allah ka nuna kai ba kowa bane baka isa ba dama me kai isa kai kamar rere ce ka nuna kai mabukaci ne kai mai rauni ne kai ka gaza ka kasa to Allah iya san wannan ana fahimta to manzo Allah iya fita da wannan yanayin idan za a roki Allah ruwa sannan mutawadhi'an iya mai tawadhi iya mai kaskantar da kai shi mutakhashshi'an iya mai nutsuwa zuciyarsa ma ta nutsu daga bansa gaba daya mutadarri'an kuma ud'ullah tadarru'an wa khufiya an gane ko tadarru'an iya mai ainihin tsoron ko Allah zai karba ko ba zai karba ba sannan iya mai nuna cewa shi bai kai kowa ba kai ba komai ba to duk wannan siffofi ne da ake so mai roƙon Allah ya kasance a cikin su ko na roƙon ruwan ne ko ba roƙon ruwan bane duk abin da zaka roƙa agun Allah Allah iya so ka hada wannan siffofi kamar rairece kai ta magiya ka nuna kai ba kowa bane ne ka nannace a gaban Allah Allah in baka babba mai bane Allah Allah iya san wannan kai magiya sosai ka nace yau kai gobe kai jibi kai Allah iya san wannan to haka ake wa Allah ruku ya san an fara alqunutu ta ta ta nawazil ba adina ba in dai wani bala'i ne ya sako ake neman Allah ya dauke shi don an fara ba adina har sai Allah ya dauke shi in ruwa ne ake fita sallar roƙon ruwa to ba za a daina ba har sai Allah ya bada ruwa haka ake yi amma ba mu da juriya wallahi ba mu da juriya amma yanzu a ce akwai wani tournament na ƙwallon ƙafa da za a sa a yi wata kullum sai an yi wani sai ya ji ko ba gaskiya bane musamman matasa matasa amma wallahi za a yi sati ana fita sallar roƙo ruwa wallahi kullum raguwa za a yi ko alƙunuta a yi sati biyu ko uku ko wata ajiyar ana yi kowace sallah sai ka ji an fara ƙorafi kai mu ba mun gaji da alƙunutun nan wallahi mun gaji ba ana takura mana ne haka duk muke a yi duk na san halin mu ne haka muke yi ba mu da juriya ko ma'aikin Allah waɗannan abu guda biyu inda ya fara baya daina wasu yan samu waraka ko alƙunutu ta nawazil ko neman shayar da ruwa inda ya fara baya daina har sai an samu waraka fa'idatan ba'idoji guda biyu jimala al'ula ta farko tahawilur rida ba'da sala shi ma yafin ko garin ka da ake so ka juya ka je da kaya ba masu kima ba to ana so a juya garin ko jabbar bayan an yi sallah kowa zai je da tufarsa dai ba sifa ta alfahari ko ta ado ba iya daga cikin sharaɗin fita sallar roƙon ruwa wata tufar ka ta zuwa gona haka ko ta ɗan zaman unguwa ko ta zaman gida da ita ake fita ba fitar ba tufan alfahari ko ta ado ba idan ka je kuma in zai yiwu ana so kuma bayan an yi sallama musamman limadin sai juya idan alkyabba ce sai juya cikin ya dawo bayan idan gare ce ma zai iya juya ta ana fahimta manzon Allah yayi wannan sallallahu alaihi wasallam الثابت في ذلك هو تحويل رداء الامام دون غيره sai malamai suka ce abin da ya tabbata shine liman ne zai juya amma ba kowa ba kamar shi jagoran sallan zai iya juyawa amma kai da ni wanda ba limamai ba da sai mutum ya zama su haka minan nasi daga cikin mutane li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu as-sabiq wancan hadisi na abu hurairah da makaranta shi a baya wa amma ma ruwiya an tahwili a ardiyatin nas ma'ahu inda Ahmad amma an samu wani hadisi da yazo cewa daga Ahmad dan Hanbal Allah ya kara masa rahama cewa mutane ma bayan manzon Allah sahabbai ma kenan suna juyi rigunan nasu summa tahawwala ila al-qibla sannan kuma sai ya juya fuskanci al-qibla wa hawwala rida'ahu sai ya juya mayafin shi a fakallabahu zaharan libatin sai ya juya cin ya koma baya wata wata hawala nasu ma'a ya sahabai su masu juya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-lays al-lays bin sa'ad wa abu yusuf suka ce ya awilu al-imam wahdahu fahimta su kenan daga cikin waɗannan malamai wannan malamin malikiya ne lays bin sa'ad har shi ma abu yusuf da duk malaman malikiya ne sun ce a fahimta suleiman ne kawai zai juya ana fahimta yi hawilul imam wahadahu ina malikawa ga iyayen gidanmu ana su fahimta su kenan liman ne kadai zai juya mayafansa ko jabbasa ko garinsa amma malamai sun ci fahuwa shaz da'i wannan magana ta so to shaza ce ma'ana su kadai suka ke banta da ita aka ce shazi to kamar ana tafiya mutum goma mutum ya ware ra'ayinsa shi kadai shine shazi kuma ra'ayin a ce ka saba wa jumhur shine shine shizuz ana fahimta dan sannan kuma da'if magana ce mai rauni kamar yadda shi ma ne gawa athaniya na biyu taksisa ha bi qira'atin khassa cewa sallar roƙorwa a keɓance ita da wata sura keɓantacciya a ce kawai inda sallar roƙorwa za a yi wannan surar dole za a karanta wata kabiru fiya saba'an wa kamsan kullu haza gairu sabi a ce za a yi kabarbari kamar na idi raka'ar farko bakwai ta biyu biyar shi ma ya ce wannan gaba ɗaya ba su tabbata ba su da inganci warawa fi a hadisan da'ifa in ma ka gansu to hadisan da aka rawaito su masu rauni ne ana fahimta a ce sura da za a karanta ke ɓantacciya ce a sallar roƙo ruwa ko za a yi kabarbari kamar yadda ake sallar idi to wannan magana ce mai rauni ba ta dalili ana fahimta kaifiyatu salatul istisqa yanda ake sallar roƙo ruwa ma ya ake yi shine kaifiya yadda ake sai malaci tatimmu ala wajhin min awjihil atiya ita sallar roƙorwa tana cika in ta zo da irin wannan fiskar da shi mala ya kawo alif yace an yusalli al imam bil ma'mumin liman yayi sallah tare da mamunsa min ghairi azanin wala iqama ba tare da an kira sallah ba ba tare da kuma an yi iqama ba raka'atayn ay raka'a guda biyu fi ayyi waqtin a kowane lokaci gaira waƙatul karahiyya ko karaha in ba lokacin da aka karanta a yi sallah ba kun sa akwai lokacin da aka karanta yin sallah ko kamar wani lokaci lokacin da rana take fitowa ba ta gama fitowa ba bayan nan fa rana ta yi tsaki tsakiya ba ta yi zawali ba bayan nan fa lokacin da rana za ta fara an fahimta to duk waɗannan lokacin karaha ne an karanta yin sallah wasu to ba a so in za ku fita sallar roƙon ku fita a wannan lokutan da shari'a ta ce ba a sallar lokaci ana fahimtar wannan to wannan shine abin da malai shi in dai ba lokacin karaha ba ne ba lokacin da aka kyamaci a yi sallah ba ne ba sai malai yake cewa a wayu jaharu fi a raka'atul ula bil fatiha wa sabbihi isma rabbikal a'la ana bayyana wa karatu a raka'ar farko a karanta fatiha kuma a karanta sabbihi isma rabbikal a'la wa rak'atu saniya rak'a ta biyu kuma bil fatiha wal ghashiya ana bayyana karatun fatiha da kuma hal ataka hadithul ghashiya summa yaqtubu al khatib sanan shi mai kutuba zai yi kutuba khutbatan ba'da salah aw qablaha yayi kutubar kafin sallar ko bayan sallah ne duk ya halatta an gane ko ba'da salah bayan yayi sallama aw qablaha ko kafin yayi sallar ma duk ya halatta a kutuba wa ba'da al-intiha min al-kutuba bayan an kammala kutuba din yuqallibul musalluna jami'an ardiyatahu dukkan wanda suka je sallah za su jiri gona su gaba daya yaj'alu al-ayman ala al-aysar wa al-aysar ala al-ayman za a ji bangaren dama ya koma hagu hagu ya koma da wastaqbalu al-qibla dukkan su kuma za su kalla al-qibla halliman hasu wa da'u Allah azza wa jalla an dinga roƙon Allah rafi'ai aidihim kuma kowa iya daga hannunsa haka ake yi ana ganewa an yi sallah an bayyana karatu an yi kutuba an yi komai to sai liman ya tashi kalla al-qibla kowa ma ya tashi ba haka muke ba kowa a sosai kuwa a karma kallau sai dai da larura amma kowa me kewa zai a kalla al-qibla a daga hannu an fahimta shine kowa ya daga hannayensa sama Allahumma sakina ya Allah ka shayar da mu irin addu'ar da za a yi kenan kuma ba wai wani wani bane zai ke yi kowa yana ana ana amsawa kowa yi zai Allahumma sukina Allah shayar da mu ghaisan mughisan Allah ka shayar da mu girgije mai zub da ruwa ya Allah imana arzikin shayarwa da girgije mai zub da ruwa muri'an ghadaqan ruwa mai albarka ko mai yawa mujallilan amman ruwan da zai zo mai yawan mai yawa kuma wanda zai ga mai kowa da kowa an gane ko shine amman din tabqan sahhan da'ima ruwan da zai zo tabaqan wani iya bin wani sannan kuma sahhan ruwan da zai zo ta gajimare sannan kuma da'iman ruwan da zai dagwama ana yin shi Allahumma sakkin al-ghaisa wala taj'alna min al-qanidin ya Allah ka shayar da mu girgije ya Allah kada ka sanya mu cikin masu ɗabi tsammani daga rahamarka to wani shine addu'ar da ake yi da liman da sauran mamu gaba da ana fahimta a dinga maimaita wannan idan ka gaji sai ka dausa Allah ka dawo gida kuma shikenan shi ma liman in ya gaje sai ya tattare kayan sai tafi sa gida haka ake yi a haka ne mana kowa haka zai yi ya dinga yi ya dinga yi har a kai gejin da kowa ya iya abin da zai yi sannan kuma sai kowa ya tafi shi gida wannan shine tsarin da ake yi na sallar rukuwa in an kuskure waɗannan to akwai matsala sai a gyara ba an yi da'ul imam fi khutbatil juma'a daga cikin hanyar da ake bi wajen roƙon shayar da ruwa to liman iya iya sa wannan addu'ar a khutbar juma'a a ƙarshen ta wa yu'minul musallun ala du'a'ihi to anan aka bewa mamu damar su ce amin a addu'ar da liman yake su ba ce su yi ba su ma kuma alfarmar kurbar juma'a ce an bayyanta domin a lokacin bai sauko da kurbar juma'a domin juma'a tana da alfarma fiye da sallar da ba ita ba kutuba tana da alfarma sai aka ce tunda karshen kutuba ce liman kai addu'a sau sauran mamu sai amin kuma ana so a daga hannu amma dan yatsa ɗaya ake daga liman ya daga kai ma din zaka iya dagawa a lokacin da yake roƙon shayar da ruwa a karshen kurbar juma'a ana fahimta shi ba hannu ake daga duka ba dan yatsa ɗaya ake daga jim an yi da'u du'a mujarridan wa khalisan lillah a wajen kuma ana so a yi roƙa an za ka yi addu'ar ka roƙi a da tsantsar roƙon Allah ka keɓance Allah da roƙonsa kar ka haɗa shi da wani kamar da ke cewa ya halilu ɗin nan gaggawa halilu ba sunan Allah ba ne duk wannan wannan shirbici ne ya halilu ka shayar da mu ya menene mai rigar ruwa mai wandar ruwa duk wannan maguzanci ne maguzanci ne suna ba da san da wannan ba ku roƙi Allah mujarradan wa khalisan ji mujarrad ma'ana Allah tsantsa za ku kira sannan kuma ku keɓance kira zuwa gare shi lillahi azza wa jalla shi mai girma da buwaya fi ghairi yawmil juma'a in ma ba ranar juma'a bace in an matsu da ruwan kenan wa biduni salah fil masjidi aw kharijihi in ma abu ya kai abu ba ma sai kun shiga masallaci ba a wajen masallaci ma za ku iya dinga neman Allah ya shayar da al'umma ruwa in dai farin yayi fari ana ganin bala'in ya kai bala'i to ko ina mutane suka dama za su yi wannan ba sai an jira juma'a ba ba kuma sai an jira an fita sallar roƙon ruwa wani shine kaifiyar da ake sallar roƙon ruwa kaifiya ta farko waccan sallah ta biyu a juma'a liman ya sa addu'a a ƙarshen kutuba na uku kowa da koma yana yi ba ma sai juma'a ko lokacin da aka sa sallar roƙon ruwa ba a fita ana fahimta aqda'uhum fi salatil khusu kusakuran da masallata suke samu wajen sallar kisfewan wata ko kisfewan rana akwai za ga wannan musamman a littafin fiƙihu da yake su ne suka maka wannan magana za ga kusuf wani lokacin da ka za ga kusuf wani lokacin da ka da za ka iya ganin wannan to sai malamai suke cewa wani lokacin suna bambanta amma wani lokacin sun ce duk ɗaya ne da kusuf bil kaf da kusuf bil kha duk ɗaya ne kisfewan wata ko kisfewan rana wasu kuma suka ce a idan ce kusu da ka to ana nufin kisfewar rana idan aka ce kusu bil ka ana nufin kisfewar wata haka wasu malaman suka ce sai malai ce tarku salatul kusu gaba ɗaya ma a daina yi ko wata ya samu rashin lafiya ko rana a kifta a yi wannan sallar wannan shine babban kuskure da farko da ake kasiru minan nasu la ya'rafu la ya'rifuna an salatul kusufi shay'an da yawa ma daga cikin mutane ma ba san yin ya ma ake yin sallar ba ma ba sani ba ma ana gane ba ko da ke wannan gabar gaskiya karo fara ta lokaci yayi matsaya in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu dora akan ta insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa musafare kuma Allah ta'ala ya yi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kamata Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ko guje mata muna addu'a Allah ta'ala ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kuma mu ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala mu kuma ƙara mana lafiya da imani ya rabbal alamin Allah ta'ala mana roƙonka ka ƙara wa damunar mu albarka ƙara mana ruwa mai alkhairi mai yawa ya Allah ta'ala ka sanya wannan kaka ta mu albarka gurabin da kaka ta fara bayyana Allah ka sa albarka cikin abin da aka samu Allah ka sanya albarka cikin abin da aka samu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya zauna da mu lafiya a wannan ƙasa da wannan jiha da sauran garuruwan musulmai Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya ƙuncin rayuwa da ake cikinsa akwai Allah ka mana magani shi Allah ka mana ƙarshen wannan musubu Allah ka yi kasanta inda za ka warkar da mu ga wannan matsala Allah ka warkar da mu ita Allah ka yaye mana ita Allah mun kaskantar da kanmu zuwa gare ka Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai gare ka Allah ta'ala ka ainihin yaye mana wannan bala'i akwai masu bukatu da yawa akwai masu majinyata to muna addu'an dukkan wani wanda yake da majinyata Allah ya ba su lafiya Allah ya warkar da su Allah ta'ala ya saka fara ga wani bawan Allah ma da ya ce a sashi addu'a zai fita irin fitan nan ta nema ya ce ya yi niyya zai fita Allah ta'ala ya ba da nasara Allah ya kai ku kan nasara da daci duk wanda ya fita nema domin karewa kansa mutunci da iyalansa Allah ya buɗa masa Allah ya fattaha masa Allah ya kawo buɗe mai albarka na alkhairi Allah ya tsare muku bayan kuma Allah ya tsare muku gaban ku Allah ya sa ku sauka abun alkhairi kuma Allah ya ba da tsaro abin da kuka bari a gidajenku Allah ka sanya mana albarka a rayuwarmu yan kwamitin masallaci da dattawa da yan midiya duka muna yin adon Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya biya kowa bukatarsa shi wanda ya asasa wannan masallaci Allah mai sakayya da alkhairi Allah ya ƙara wa jati masa lafiya Allah ya biya bukatunmu duka na alkhairi ya ji kan mahaifanmu ya shirya zuriyarmu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu irin waɗannan gurabe Allah ka sa da mu ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki akwai aminanmu da yawa masu ba mu sabanin addu'o'i ba su yan kasuwa ne musamman ma da yan kasuwa sun fi yawa da ma'aikata da sauran masu larurai to muna tawassuli da irin wannan zama dukkan wanda ya ba mu sakon addu'a da ma masu bukatun daban-daban daban duka kowa Allah ya biya masa bukatunsa Allah ya sa mu yi gaba da katar da alkhairi duk inda muka dosa Allah ka tsare mana mutuncin mu ya Allah Allah ka tsare mana iyalan Allah ka tsare mana addinin mu Allah ka tsare mana gidajen mu ya Allah Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كما لا إيسا يأي تفيا من kula da harkar media ta ya ce a sashi addu'a ya tafi garin Jos Allah ke shi lafiya ya kuma dawo da shi lafiya Allah ya bada nasara wajen abin da aka tafi nema assalamu alaikum